الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهلرة مجلس منا masallacin alburhan a nan unguwar jiyare cikin garin azure kamar da muka saba irin wannan rana ta alhamisu don karatu a cikin fikin musulunci da muke karanta littafin al-muqaddimatul iziyya lil jama'at al-azhariyya ta al-imam al-allama abul hasan al-shadili al-manufi rahimahullahu ta'ala yau muna ranar alhamis zai zama takwas ga watan rabiun al'akhir shekarun hijira alif da dari hudu da arba'in da ɗaya ya zo daidai da biyar ga watan goma sha biyu shekarun miladiya dubu biyu da goma sha tara muna karatu a cikin wani littafi mai albarka mun yi karatu a wancan sati da ya gabata a cikin fasalin da yake magana akan wato sallah ga lokutan sallah yau za mu tashi a sabon fasali faslun yajibu alal mukallafi qada'u ma fatahu min as-salawat al-mafruḍa murattabatan fi ayyi waqtin kana wannan shi magana ne akan qada'ul fawaiti wato rama sallolin da suka kubuce kamar yadda muka sani waɗannan salloli rukunne ne cikin rukunnan musulunci kuma wajibi ne wajibi aini wato wajibi da ya shafi ɗaiɗaikun musulmai dukan wanda ya cika sharuɗan wajibci na sallah sallah za ta wajaba a kansa yin wani ba zai sauke wajibin da ke kan wani ba sai in kowa ya yi nasa shi da kansa kuma sannan sallah ce ma'abociyar lokaci kamar yadda muka karanta a wancan sati kamar yadda Allah ta'ala ce wa kimin sala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ka tsayar da sallah lallai ta sallah ta kasance akan mu'minai wani wato rubutaccen al'amari ne mai lokaci ko wani farali ne mai lokaci don haka wannan salloli guda biyar suna da lokutan yinsu kamar da makaranta wancan sati kuma shari'a ta yi rangwame a cikin wannan lokaci yayin da ta sanya shi kashi biyu a kowace sallah akwai zaɓaɓɓe mafi falala akwai kuma na larura ga masu uzuri tare da haka kuma shari'a ta fada da lokacin ya zama lokaci muwassa lokaci mai yalwa mai fadi ta yadda dudde a tare duk wani sakaci da zai iya shigowa a ce lokacin ya wuce mutum bai yi sallar akan lokacin ba idan muka dubi yadda Allah madaukakin sarki ya buɗa mana lokutan sallar nan ya faɗaɗa su za mu fahimci bisa ga haka za mu gane cewa Allah baya son a fitar da sallah daga lokacinta ya sanya lokutan guda biyu ya sanya mafi falala mai faɗi ya sanya na larura mai faɗi aka yi duran gwamen da za a yi wannan ya isa ya samu fahimci cewa Allah maɗaukakin sarki baya son sallah ta fita a lokacin ta ba a yi ta ba abin da yake ƙara ƙarfafa haka da Allah ɗin ya ce, Inna salata kanat alal mu'mini na kitaban mawquta lallai sallah akan muminai wani farali ne na lokaci, wanda yake da lokaci. Abin da zai ƙara ƙarfafa wannan, yayin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta sallah akan waɗanda suke halin yaƙi ko da ba su da nutsuwa. na su tsaya su yi sallah Allah maɗaukakin sarki bai sauke musu sallah a matsayin halin da suke ciki larura da zai sa su bar sallah lokacin ta ya wuce ba ku dubi yadda Allah ta'ala ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun Allah ya ce in khiftum idan kun shiga halin tsoro halin firgici wannan abin da ake nufi da halin tsoro shine halin yaƙi idan kuna cikin halin yaƙi ne farijalan aw rukbanan to sai ku yi sallolinku akan ƙafafunku ko akan ababen hawanku a lokacin da yaƙi ya yaƙi ta yadda mayaƙa ba za su samu sukunin su tsaya su fuskanci alkibla su yi sallah ma'abociyar ruku'u da sujada ba ba za su samu wannan sukunin ba sai Allah ya ce to a irin wannan hali farijalan ku yi sallah akan kafafunku kuna gudu kuna yaƙi kuna sallah au rukbanan ko kuma kan ababen hawa ga waɗanda suke kan abin hawa wanda suke kan raƙuma ko suke kan dawaki tare da cewa yaƙi kuke yi don ɗaukakin Allah Allah subhanahu wa ta'ala bai ɗauki wannan aikin naku na yaƙi madadin sallah ba a ce a cutun da kuke wani gagarumin aiki irin wannan sallah ita ku bata sai kun nutsu kwai ta ka ku yi ta akan kafafunku masu abin hawa su yi akan abin hawansu an yafe alkibla an yafe nutsuwa an yafe ruku'u an yafe sujjada kai sallah da abin da ya samu fa idza amintum idan kun san nutsuwa fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun to anan sai ku ambaci Allah irin yadda ya sanar da ku abin da da ba ku sani ba. Kenan idan an samu lumana, ta yadda za a iya sauka daga kan abin hawa, za a iya fuskantar alkibla a yi sallah ma'abociyar ruku'u da sujada cikin nutsuwa, to a yi sallah a wannan halin. Cewa an samu nutsuwa kenan da aminci, idan ku ba a samu nutsuwa da aminci ba, to a yi ta a ankare. idan kun duba suratul nisa'i a can Allah madaukakin sarki yayi bayanin yanda in an samu nutsuwa da ta kai a rabu gida biyu wasu bangare suna gadin masu sallah wasu bangare suna sallah tare da liman har ma ayar ta bayanin wata irin sallar da baka taba ganin irin ta ba saboda ayi sallah wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم Allah madaukakin sarki yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana cikin su aka dan samu nutsuwa da zai yi ai sallah to za a yi sallah sannan kuma sallar ma jam'i fa aqamta lahum as-sala kai ka ka wuce ka tsayar musu sallah a matsayin ka na liman faltakum ta'ifatun minhum ma'ak sai a samu wani bangare daga cikin su su su mara maka baya wal ya'khudhu aslihatahum amma fa su riki makaman su kowa yana rike da takwabin sa bindiga yana rike da bindigar sa kowa yana rike da makamin sa a zo ai sahu فإذا سجدوا falyakunu min wara'ikum idan suka yi sujada ma'ana idan suka yi raka'a to sai su dawo bayan ku wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu sai ɗayan bangaren da da su ba su sallar ba su sai su zo sai su tsaya a bayan ka fal yusallu ma'aka sai su yi sallah tare da kai wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum amma fa su kasance cikin takatsantsan rike da makamansu. Hadisin annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi fashin bakin wannan ayar, yadda za a fahimci mai ake nufi da sallam. Allah ya nuna mana cewa za a kasu gida biyu, ba dole sai daidai wa daida ba, za dai a kasu gida biyu. Kafin a tada sallah kowa yana da alwala. Bangare masu shiga sallah za su tsaya a bayan liman za a yi sallah ɓangare masu gadi su kuma za su fuskanci duk hanyoyin da ake tsammanin fitowar abokan gaba suna gadi suna rike da makamansu idan waɗanda suke bayan liman suka tsaya a bayan liman liman zai yi kabbara harama zai yi raka'a da su ya yi ruku'u su bi shi ya dago su bi shi ya sujada su bi shi ya dago su bi shi ya koma sujada ta biyu ya dago su bi shi su tsaya daga nan lokacin da suka tsaya to sai su ci gaba da karatu sallar su da kansu wannan idan sallar za a yi ta idan sallar kasar ce idan idan yakin ya kama a halin tafiya in sai da aka yi tafiya aka yakin galibin yaƙi haka ne sai an fita da haka ƙasar za su yi sallarsu to liman yana tsaye zai ɗauko karatun fatiha amma su tintini sun rabu da liman kowa zai karanta fatiha da kansa ya karanta surarsa da kansa ya yi rukuku ya ɗago ya yi sujada ya ɗago ya yi sujada ya ɗago ya yi zaman tahiya ya yi sallama liman yana tsaye idan suka sallame sai su tashi sai su karɓi waɗancan liman duk yana tsaye wajen zai zo sai su zo su sahu a bayan liman in suka sahu a bayan liman liman ya tabbatar da cewa ɗayan ɓangaren sun zo sun shiga sallah to kuma sai ya ruku'u da su ya ɗago daga ruku'u da su ya je sujada ya ɗago daga sujada ya koma ya ɗago sai ya zaman tahiya sai shi zaman tahiya tare da liman idan ya yi zaman tahiya ya tahiya ya sallama sai su miƙe sai su cika tauraka ɗaya shikenan sai su je su ce ‘yan uwansu a ci gaba da fama wannan yana ƙara nuna mana yadda Allah maɗaukakin sarki ya baiwa sallah muhimmanci a kan lokacinta har ma yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki girman al'amarin sallah a cikin jama'a. Domin wata sallah ce da baka taɓa jin labarin irin ta ba sai a irin wannan wajen, mana sai a halin tsoro ake irin wannan sallah. Baka taɓa jin wanda yana bin liman, ya fita daga bin liman ɗin ya yi sallarsa ya kammala kuma ta yi ba sai wannan sallar. Saboda muhimmancin ai sallah a cikin jama'a. To kun ga wannan ya nuna mana girman al'amarin sallah a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan da yinta a cikin lokacinta, yinta a cikin lokacinta. Allah ya yi umarni da a yi sallah, sannan ya turo mala'ika Jibrilu ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallama lokutan sallah lokaci na farko da lokaci na biyu zababban lokaci da lokaci na larura Allah subhanahu wata'ala ya sanya lokacin nan mai faɗi mai yalwa idan lokacin nan har ya ƙare mutum bai yi sallah ba to anan malamai sai su kai saɓani lokacin ya ƙare bai yi sallar ba yanzu magariba ta yi mu ce wani ne yana nan bai yi azahar ba bai yi la'asar ba yanzu magariba ta yi malamai sai suka yi saɓani dangane da al'amarinsa an kafin mu je maganar saɓani idan bacci ya yi ko mantawa ya yi ko gafala ya yi ya sha'afa ya shagala to waɗannan uzurori da bacci da mantuwa da gafala waɗannan uzurori an samu hadisi ingantacce da suka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu rangwame lokacin da din mai bacci ya farka lokacin sallarsa ne lokacin da mai mantuwa ya tuno lokacin sallarsa ne lokacin da mai gafala ya faɗaka lokacin sallarsa ne man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza dhakaraha fa inna dhalika waqtuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi wa sallah bacci ko ya manta sallah to lokacin da ya tuna ko ya farka sai ya sallace ta lokacin ne lokacinta a wajensa zaka yanzu wanda bai yi la'asar ba sai yanzu ya farka sai ya ga ashe har an yi magariba ya yi bacci mai nauyi to yanzu yana tashi sai ya yi kokari ya yi la'asar ɗin nan kafin ya yi magariba an ba shi wannan damar manzo Allah sallama ya ce fal yusalliha ya sallace ta haka wanda ya tuna sai yanzu ya tuna tab ashe bai yi la'asar ba ko da asuba sai ya tuna tab ashe bai yi isha ba manzo Allah sallama ya ce fal yusalliha ya sallace ta fa inna zalika waqtuha shi a gare shi wannan lokacin da ya tuna shi ne lokacinta mai bacci ma lokacin da ya farka shine lokacinta to cikin wannan hadisi akwai wata fa'ida mai muhimmanci da nake so mu fahimce ta ku duba yadda annabi sallama ya ce fa inna zalika waqtuha yace mai bacci in ya farka yayi mai mantuwa in ya tuna yayi sai ce domin lokacin lokacinta ne abin da za mu fahimta a nan kenan wanda ya yi bacci sai ya farka yanzu bai samu ikon yin sallah ba har sai da aka yi masa rangwame aka mayar da lokacin farkawarsa lokacinta mai mantuwa bai samu ikon yin sallar ba har sai da aka mayar da lokacin da ya tuna lokacinta saboda sallah ba a yi ta sai a lokaci don haka shari'a ta masa rangwame ta mayar da wannan lokacin farkawan lokacinta ta mayar da wannan lokacin tunawan lokacinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin yakin ahzab wato rububin yaki da ƙoƙarin tona nafak tona kandak yadda za su samu matsira wannan abun ga yunwa ga wahalar aiki sai ya shagaltar da su sallar la'asar gaba dai ba su samu sun yi ba har sai da rana ta faɗi sai manzo sallama ya faɗaka ashe ba a yi la'asar ba yayi addu'ar alatsi ne a yahudawa da nasara yace Allah ya cika cikinsu da wuta sun shagaltar da mu daga sallah mafi daraja sallar lasa mala Allahu butunahum wa ajwafahum naran shagaluna عن الصلاة العصر صلاة الوسطى وعن الصلاة الوسطى صلاة العصر sun shagaltar da mu daga matsakaiciyar sallah mafi falala ita ce sallar asar sai annabi alaihi salatu wassalam yayi umarni akai alwala ya ja sahabbansa sallar la'asar a wannan lokacin kafin nan suka yi magariba suka yi isha wannan ya nuna da wanda ya bacci da wanda ya manta da wanda ya shagala to yana da rangwame daga shari'a ita kuma shari'ar bata karbi wannan sallar tasa ba sai da ta sanya wannan lokacin tunawa ko lokacin farkawan lokacin sallah to mun ji wannan mai mantuwa da mai bacci da mai shagala su ko lokacin sallah ya wuce lokacin da suka tuna shine lokacinta lokacin da suka farka shine lokacinta to wani bangare har yanzu kafin sabani shine bangaren waɗanda su kuma lokacin sallar ya same su a halin da su shari'a ba ta umartansu da yin sallah kamar mace mai haila ko mai nifasi yanzu sai ta ga tsarki da magariban ba ta yi azahar ba ta yi la'asar ba yanzu sai ta ga tsarki da magariban kamar mahaukaci yanzu sai ya warke kamar mai farfadiya ya faɗi farfadiya yanzu sai ya farfado ya dawo daga halin da yake ciki kamar dattijo wanda tsufarsa ta kai ta taɓa hankalinsa yana tambayan matattun shekara ishirin yana faɗan maganganun da ba a so ya faɗa yana yaye al'aurarsa, ana tarewa ana rufewa. Yana cikin wannan halin, sai yanzu sai aka ga ya samu ya samu sauƙi ya yi kiliya. Waɗannan, ire-iren waɗannan su kuma a shari'a ba a neman su da su yi wannan sallah ta la'asar ko ta azhar shi kenan ya wuce kamar kafiri ya musulunta yanzu ba za a nemi ya yi la'asar ba kamar yaro ya balaga yanzu ba za a nemi ya yi la'asar ba duk waɗannan da muka ambata su kuma sakamakon lokacin sallah ya riga ya wuce ba a neman su da su yi shi yasa mai haila ba ta rama sallah saboda lokacin ta ya riga ya wuce ta haka waɗannan ma su ma babu sallah a kansu in dai lokacin ta ya riga ya wuce suna wannan halin kashi na farko bacci mantuwa shagala ka haɗa da su ma ka haɗa da allurar anesthesia wanda aka masa anesthesia ta tafi da da hankalinsa duka wannan layin bacci ne wannan idan sun farfado idan sun dawo to za su yi sallah an ba su aran lokaci ɓangare na biyu mai haila mai nufasi mahaukaci mai farfadiya yaron da ya balaga kafirin da ya musulunta waɗannan su kuma idan lokacin ya riga ya wuce na sallah to ba sa komawa sallar baya. Jama'an fahimta? To, mu zo wani ɓangare har yanzu na uku, ɓangaren marar lafiya. Marar lafiya ne da hankalinsa, yana cikin hankalinsa. amma duk jikinsa ya ƙone, ba hali a sa ruwa a yi masa alwala, ba hali a sa ƙasa a yi masa taimama, amma idan an kira shi zai amsa, zaidu zai ce na'am, me kake bukata zai ce kunu, zai ce ina wani a ce ya tafi gida, ina kuka ajiye min waya ta ce ga ta nan. ku kira mun wani ku ce masa kaza ga wannan ya sa abu da ke zai yi sallah ko ba zai yi sallah amsa shine zai yi sallah da ya je yi sallah a haka ba alwala ba taimama a haka zai yi sallah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora rai sai abin da za ta iya da haka abin da zai iya na sallah shine yana kwance ya iya iya cewa Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu alhamdulillahi rabbil alamin ya karanta sura yayi tahiya yayi sallama zai iya wannan zai yi sallah a haka ruku'unsa zai yi da zuciyarsa sujadarsa zai yi da zuciyarsa zai yi kabbara amma a ransa yana ruku'u zai yi kabbar amma a ransa yana sujjada ne zai yi kabbar amma a ransa yana zaman tahiya ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatawar da ya bai wa mara lafiya ta nuna cewa ba a ɗauke wa mara lafiya sallah ba salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin fa in lam tastati' fa'aumi ima'an. Annabi sallama ya ce, ya ce da wani mara lafiya, ka yi sallah a tsaye, idan ba za ka iya a tsaye ba, ka yi sallah a zaune, idan ba za ka iya sallah a zaune ba, ka yi sallah a kwance, idan ba za ka iya a kwance ba, fa'aumi ima'an ka yi kwatance. shi ima'i mataki-mataki ne, idan ima'i zai yiwu da jiki, a yi shi da jiki, idan ba zai yiwu da jiki ba, sai da kayi, a yi shi da kayi, idan ba zai yiwu da kayi ba, a yi shi da zuciya. Wannan marar lafiya ke, duk marar lafiyar da yake hayyacinsa wanda aka ɗauke wa sallah. iyakaci idan matsi ya yi matsi ne a ce yana iya haɗa azahar da la'asar yana iya haɗa magariba da isha saboda halin da yake ciki na jinya amma ba za a ce saboda ba shi da lafiya an ɗauke mashi sallah ba jama'a ana fahimta da haka yanzu muna da mutane kala nawa kenan kala uku masu uzuri masu uzuri muke nufi kala na hudu su ne marasa uzuri masu uzuri muna da kala uku kala na farko waɗanda idan uzurinsu ya kau za su yi sallah kuma ba ramuko ba ce a hakkinsu lokacin aka ba su su ne masu bacci ko mantuwa kala na biyu su ne waɗanda idan lokacin sallah ya wuce ta faɗi, ba za su rama ta ba, kamar mai haila da mai nifasi da mahaukacin da ya warke da yaron da ya balaga da mai farfadiyar da ya tashi. Sannan kashi na uku su ne waɗanda uzurinsu bai sa an ɗauke musu sallah ba. suna da uzuri amma uzurin bai sa an ɗauke musu sallah ba su ne sauran marasa lafiya wanda suke cikin hayyacinsu da hankalinsu rashin samun damar alwala baya hana sallah rashin samun damar tsayuwa baya hana sallah rashin samun damar fuskantar alkibla baya hana sallah rashin samun damar tashi baya hana sallah almaisuru la yasqutu bil ma'suri qa'ida ta fiqhu tana cewa abinda yake mai sauƙi baya faɗuwa tare da mai wahala. Abinda za ka iya shi, abinda ya zama mai sauƙi a wajenka, to ba za ka haɗa shi da abu mai wahala duk ka zubar da su ba. Mana mara lafiya ne, alwala a wajensa mai wahala ne, amma zai iya sallah. To, sallah ba za ta faɗi tare da alwala ba. duk abin da ba za ka iya ba shi kaɗai zai faɗi. Ba za ka iya alwala ba, ba za ka iya taimama ba, amma za ka iya sallah, kana da damar sallah, to alwala da taimama su za su faɗi, sallah ba za ta faɗi ba. Almaisuru la yasqutu bil ma'sur ba za ka iya tsayewa ba amma za ka iya zama to zama ba zai faɗi ba tsayewa ce kaɗai za ta faɗi ba za ka iya zama ba amma za ka iya kwanciya to zama ne shi kaɗai zai faɗi kwanciya ba za ta faɗi ba ma'ana dai abin da za ka iya shi kaɗai ake neman ka da shi fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah da iya abin da za ku iya Daka abin da za ka iya shi ake neman ka da shi abin da ba za ka iya ba ba a neman ka da shi to kuma ba ka ɗaukan abin da ba za ka iya ba ka haɗa shi da wanda za ka iya dukkan wurgar ba a yi a musulunci jama'a an fahimta to yanzu mu dawo kan karatunmu wane ne mai rama sallah shi ne sai mai nazari na mai bacci da mai mantuwa ba ramu ko bane mai bacci da mai mantuwa ba ramu ko bane an ara musu lokacin shari'a ta ara musu lokaci hadisi yace fa inna zalika waqtuha na'am kashi na kashi na uku suwa kenan marasa lafiya ai mun gama karatu akan waɗannan duk waɗannan kashi uku da na ambata mun gama karatu a kansu mun faɗi matsayinsu a sallah mara lafiya zai yi a jinyarsa masu mantuwa za su yi in sun tuna mai haila da mai nifasi da mahaukaci da waye ba za su yi ba in lokaci ya wuce sai ce wane ne mai rama sallah awwa wai ya ce wanda wani uzuri ya hana shi sallah wani irin uzuri mai yaƙi an ce ya yi sallah mara lafiya an ce ya yi sallah kawai ka fito fili bawan Allah ka ce wanda ya ƙi yin sallah lokacin ta ya wuce mai mantuwa ma mun gama da shi mai gafala mun gama da shi da haka yanzu wa ya rage shi ne wanda ya fi sallah da gangan ya ƙi yin ta wanda da gangan ya bar sallah ya kita da haka da malamai suka bude shafin a rama sallah da wa suke to anan ne sabanin tsakanin malamai wasu malamai suka ce ba yadda za a yi mara lafiya a ce yayi sallah me yaji a ce yayi sallah mai mantuwa da mai bacci a ba su aran lokaci mai haila a ce an ta bari kawai lokaci ya riga ya fita sannan haka na zaune akan benci na zaune akan yashi bai yi sallah ba da gangan la'asar ne yana filin bal har sai da aka yi magariba bai yi la'asar ɗin ba yadda zai shiga wanka magaribar ma ita kanta ma ita sha wahala ya shiga wanka ya fito ana kiran sallar isha wannan la'asar ɗin zai rama ta ko ba zai rama ta ba wasu malamai suka ce ba zai rama ta ba ba zai rama ta ba ba fa an yafe mar ba a saboda Allah da ya umarni a yi sallah ya sa mata lokaci lokacin ya ƙare an gama alatin ɗinsa da na larura da komai bai yi ba yanzu bayan rana ta faɗi sai ya jira sai Allah ya ba da umarnin aiwanan sallar wancan umarnin da ya bayar kafin ta faɗi ne yanzu bayan ta faɗi to sai in Allah ya ba da umarnin ayi sannan ya sami damar yi da haka ba wani sabon umarni na bayan faɗuwar rana shine al'amru sani babu al'amru awwal umarni na farko da Allah ya akan ai sallah kafin rana ta faɗi ne sallar asar yanzu ta faɗi tsayi mun ji wanda ya farka yanzu zai yi sallar asar ya to shi hadisi ne yace an ba shi lokaci da haka shi akwai umarni na biyu da ya ba shi dama to yanzu shi kuma wannan babu dalilin da ya ba shi wannan damar don haka yanzu shi an rubuta sunansa cikin wanda ba su la'asar ba kawai malaman da suka ce ba zai rama ba suka ce in yayi ma aikin banza ne wasu ma suka ce tsaurin ido ne ma tsaurin ido ne wato shi zai zaɓa a kasa sanda zai wasu suka ce idan ya yi sallar ma ya ƙara fusa ta Allah kenan saboda an umarce shi ga lokacin da aka ce masa shi kuma sai lokacin da wane ne a cikin ku cikin magidanta wanda zai ba matarsa umarni ko ɗansa umarni ya ba shi lokaci sai wannan ɗan ya zaɓa wa kansa lokacin da shi ya ga dama ya aiwatar da wannan abu kuma ya karɓa. mu kwatanta da namu ɗan ƙaramin shugabancin na gida na je kana yi ka. Galibi za ka samu duk wanda ya ba da lokaci wa matarsa ya ce tamar, ko ba lokaci wa ɗansa ya ce jamar. To za ka samu idan aka tsallake wannan lokacin an masa laifi, kuma ba kowa ne yake karɓa bayan lokacin ba, zai ce a bari. Yanzu ne ka ga dama yanzu ne ka zaɓa wa kanka bari ni na fasa jama'a haka ne ko ba haka wani ta haka waɗannan malaman shekul islam ibn taimiyya Allah ya masa rahama da almajirin ibn qayyim suna tare da wannan fahimtar cewa idan mutum ya bar lokacin sallah ya wuce bai yi sallah ba ya je ta tuba yana neman sasantawa da Allah amma yinta ba zai masa maganin komai ba amma jamhurin malamai malaman fiqhu su sai suke ganin kaman ihtiyati su ma ba dalili ne da su da ya bude kofar arama ba a'a amma tunda an ce kayi ba ka yin ba to yanzu in kana so ka je da kokon baraka a saurare ka shine kayin eh ka yin ka samu bakin magana in ya so kuma wajen hisabi kuma ka ta kawo uzurori amma dai ka zo da wani abu a matsayin haka fa take ramukon sallah wajen malamin fikihun ba ba wai in kai shikenan kawai ta shiga bane in haka ne kenan lokacin ba shi amfani sai kowa abin da ya ga dama kenan su ma a wajensu ba ana nufin in ka yi tashi gaba. Ballantana mutum ya ɗauki diyari ya dinga rubuta salloli. Mutum ya ɗauki sallah kawai sai lokacin da ya ga dama ya zo jera su. Malaman fikihu Allah ya musu rahama har suna buɗe ƙofa a waɗansu suna cewa wanda ya iya ya rama sallar kwana biyar a rana ba mai sakaci ba ne. wani bawan Allah ya taba samu na yace mun gafata mala ina cikin damu ce me damuwar ka yace lokacin muna matasa mun yi garajen rashin sallah yace ni ban iya kiyaye shekara nawa ne nayi ina baligi ban yi bana sallah amma yanzu na ji wani karatu akan sallah abin ya tayar mu hankali na fara da ramukon sallan nan to kamar na shekara nawa ne zan yi ya zama na cewa na biya to kaga irin wannan karatun ne yake yasa yake ganin wannan mafita ce ce masa a'a ai daga lokacin da ka zo ka fara sallah ka tsayar da sallah daga lokacin ne ka zama cikakken musulmi sauran lokutan da suka wuce ba ka sallah ai wannan lokacin kan inda ka mutu a wannan halin ai wuta balbal amma da Allah ya rufa maka asiri ka tsayar da sallah to daga lokacin ne kuma ka zama musulmi sauran abin da ya wuce tubarka da gyara aikinka insha Allah ta'ala su za su share abin da ya wuce a baya illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat وكان الله غفورا رحيما ومن تاب wa amila salihan fa inna ma yatubu ila Allah mataba shi al'amarin Allah saukin sa shine kai imani inda kai kafiri ne ka tuba inda kai mai sako ne wannan shi yafi komai sauki a wajen Allah amma ba wai ka dinga gina wa kanka wasu dabaru ba dabaru ba sa kai mutum a wajen Allah bari in gwada ba a gwada Allah bari dai mu dan abunan mu gani ba duk wannan baya kaiwa wajen Allah bari na gani bari na gwada bari na dabara baya kai mutum wajen Allah abin da yake kai mutum wajen Allah aiki tuba imani idan mutum ya gaza a aiki to ya tuba idan mutum ya gaza a imani to ya imani tuba da imani su suke sa Allah maɗaukakin sarki ya kau da kai a katobara da ɓarnar mutum na baya a gina gaba in yi kyakkyawan rabo duk ɓarnar ma sai Allah ya mai ta alheri amma ba dabaru ba don haka malaman fikihu Allah ya musu rahama suna ganin cewa irin samarin nan masu wasa da sallah irin mutanen nan da ba sa sallah daga baya suka dawo suka tuba za su yi sallah suna ganin za su rama waɗannan salloli yayin da zance mai inganci shine babu wani dalili madogara da ya shar'anta wanda ya bar sallah da gangan ya yi ta bayan lokacinta. babu wani dalili a kai Allahu alam da haka zance mai inganci dangane da ramu salloli kamar yadda muka ambata ina ga karatunmu na baya ma shine muna tare da fahimtar cewa ba wani ramukon salloli ba wani ramukon salloli in banda ga waɗannan da muka ambata musamman masu mantuwa ko masu gafala su kuma nasu ba ramuko ba ne lokacin da mutum ya tuna lokacin shine shine lokacin sallar don haka shi nasa ba ramuku ba malam yace yajibu alal mukallafi yana wajaba akan baligi mai hankali qada'u ma fatahu min as-salawati rama abin da ya kubuce masa na salloli al-mafruḍa na farilla murattabatan ajere fi ayi waqtin kana a kowane lokaci ya kasance abinda karatun yake nunawa shine ramukon sallah wajibi ne ga wanda yake da salloli a kansa bai yi su ba sannan idan an tashi ramawa malam yace murattabatan ajere ake rama su ajere ake rama su masu ramukon sallah su fahimta kuskure ne mutum idan zai rama sallar kwana biyar yace da asuba zai asuba ko ya asuba biyar da asuba da azahar ya azahar biyar wannan kuskure ne salloli in za a rama jera su ake da suke yi ne da haka jera su za a yi sannan mala yace fi ayi waqtin kana a kowane lokaci ne ya kasance shi mai rama sallah ba shi da bukatar lokaci in ya tashi rama sallah yanzu nan da muke bayan sallar magariba mai rama sallah zai yi asuba ya yi sallama ya tashi ya yi azahar ya yi sallama ya tashi ya yi la'asar ya yi sallama ya tashi ya yi magariba ya yi sallama ya tashi ya yi isha a yanzu ɗin nan bayan magariba lokacin zai ɗauka bayan asuba zai iya rama kowace sallah da azahar zai iya rama kowace sallah da la'asar zai iya rama kowace sallah tsakar dare zai iya rama kowace sallah shi ramukon sallah ba shi da alaka da lokaci saboda ai sallar tana da alaka da lokaci ne lokacin da aka umarce ka da ita yanzu lokacin ta ya wuce to ai yanzu da kowane lokaci ma za a iya yin ta lokacin ta ya riga ya wuce ban san wani malami a duniya da ya wajabta ramukon sallah a irin lokacin ta ba inda ta zama ramuko to ba ruwanta da lokaci kuma wannan yana ƙara nuna muku cewa kenan malaman fiqh su kansu su kansu su wato wato ba su samu nutsuwa ba dangane da matsayin mai rama sallah saboda babu wani dalili da na sani wanda ya ba da umarni cewa mai ramu ko ya rama sallah a kowane lokaci in ban da waɗannan masu uzuri da annabi sallama ya ce su lokacin da uzurinsu ya kaushi ne lokacinsu da haka su suna kaga mai baccin ya tana la'asar yanzu zai yi ta to wan anan ne malaman fiqh suka dauki wannan sirrin amma ya shafi masu uzurin da shari'a ta dauke shi a matsayin uzuri ne da haka ramukon sallah na farko karatu yana cewa wajibi ne sannan na biyu yana cewa jera su za a yi sannan na uku ba shi da alaka da lokaci in an tashi jerawan jera sallar yi ne ake yi ba jera sallah iri ɗaya ba ba kuma kowace sallar lokacin ta ake kai ta sai a rama ta ba wa yajibu tartibul hadiratayn al mushtarikatayn fil waqti fa in khalafa a'ada thaniyata abadan malam yace kuma yana wajaba tartibul hadiratayn jera salloli halartattu biyu wajibi ne jera salloli halartattu biyu almushtarikataini fil waqti waɗanda suka yi tarayya a lokaci wani salloli ne za mu buga misali da su halartattu guda biyu wanda suka yi tarayya a lokaci misali a zahar da la'asar an ce halartattu misali a ce da la'asar da la'asar ne ya zo zai ainihin wato zai yi sallar azhar da la'asar to wajibi yanzu sun zama halartattu guda biyu saboda duk lokacin su ne azhar tana larura la'asar tana muftari to a daidai wannan lokacin wajibi ne ya jera su su biyu yayi azhar sannan yayi la'asar shine abin da malam yake cewa yayi azhar sannan yayi la'asar in kun kula hadisin da muka ambata da na yakin khandar annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa rana ta faɗi amma sai da ya ja sahabbai la'asar sannan aka yi magariba sannan aka yi isha to haka azhar da la'asar dole a jera su fa in khalafa idan ya saba a'ada saniyata abadan ya maimaita ta biyun har abada ana bin sa irin wannan yakan faru wanda ya manta a zahar bai yi ba ya zo ya shiga la'asar tare da liman yana cikin sallah tare da liman sai tuna bai yi a zahar ba ko kuma bayan an idar da la'asar tare da liman sai ya tuna bai yi a zahar ba to yanzu shi sallolin nan guda biyu sun zama masa hadiratain azah da la'asar dole ya jera su ya riga kuma ya aiwatar da la'asar to yanzu sai ya koma ya sake azahar sai ya koma ya yi azahar idan ya yi azahar sai ya dawo ya sake la'asar shine fa in khalafa idan ya saba hakan a'ada saniyata abadan ma'ana ma'ana khalafa shine a lokacin an idar da la'asar sai ya tuna bai yi azahar ba sai ya tashi sai ya azahar din da ya azahar din ai ya saba ko la'asar ya fara sannan me sannan azab to a adar saniya ta to ta biyun sai ya sake ta wacce kenan la'asar har abada ana bin sa wannan la'asar da saboda sallolin kamar ginin kamar gini ne kamar ginin bulo ne sai an doran sai an sa na ƙasa ake dora na sama sai an yi zugun farko ake ɗora da biyu sai an yi zugun na biyu ake ɗora da uku ba za a zo a sa a sa abun gwaji da waye da sauransu ana ƙoƙarin sa zugu na uku kuma ba na biyu ba ana ɗora bulo ɗin rikitawa zai ya ya faɗi ba zai ginu ba wa yajibu taqdiru ويجب ويجب تقديم الفوائد على الحاضرة وإن خرج وقت الحاضرة ما ليتي ينا وجبا قباتد الفوائد سلو ليكو قتدتو على الحاضرة أكن سل اللوكتي وإن خرج وقت الحاضرة ko da lokacin halartacciyar zai fita wajibi ne gabatar da kubutattu alfawa'id sallolin da mutum bai yi su sune kubutattu sune alfawa'id inda magana su muke yanzu mutum ne bai yi asuba ba bai yi azahar ba sai yanzu la'asar la'asar list sai ya zo zai yi su to sai mala ya ce wajibi ne jera jero kubutattun gabatar da kubutattun wani ne kubutattu yanzu asuba da azhar yajibu taqdimul fawaid yana wajaba gabatar da kubutattun alal hadira akan talo akan halartacciya wace ce halartacciya la'asar wa in kharaja waqtul hadira ko da lokacin halartacciyar zai fita mana ko da a ce in ya dauko asuba yayi yayi azhar to lokacin dama ya kure rana za ta fadi kafin yayi la'asar shine mana ce ko da la'asar din ita ma rana zai fadi mata sai ya jero ma lam tazid ala khamsi salawatin matukar ba su ƙaru a kan salloli biyar ba. Fa'in zadat alaiha idan sun ƙaru a kan biyar, ala ahadil ƙaunainil mashhurain a bisa ɗayan zantuka biyu shahararru na malikiya, au alal arba'i ko kuma ta ƙaru a kan raka'a a kan salloli hudu, alal mashhuril akhar a bisa ɗaya shahararren zancen, ƙuddimatil haziratu, to sai a gabatar da halattacciyar idan za ka waƙatuha idan lokacin ta yi kunci. Maganar da mala yake a nan shi ne, idan sallolin da ake bin mutum ba su da yawa, ba su da yawa kamar a ce sallah ɗaya ce, ko sallah biyu, ko sallah uku ne. ana binsa la'asar magariba isha sai ya tashi asuba to haka zai jero su zai yi la'asar ya yi magariba ya yi isha sannan asubar yanzu sai malam ya ce idan kuma suna da yawa to yawan ne sai aka samu saɓani shi sa malam ya ce maka ƙauli biyu mashhurai ne, zantuka biyu shahararru, an samu saɓani a mazhabar malikiya. Sallah nawa ne sallah mai yawa, wanda jera su yake, wato jera su da, da halartacciya yake faɗuwa a kan mai rama sallah. Wasu suka ce sallah biyar, halartacciya ta shida. shine malam ya ce a bisa shahararren zance na farko shine sallah biyar idan ya wuce sallah biyar in ya dada kan sallah biyar to sai ya yi halartacciya yi wasu la'asar magariba isha asuba azahar duk bai yi su ba sai yanzu la'asar. To ya duba sai ya ga tun la'asar ɗin jiya, bai yi ba sai la'asar ɗin yanzu. To malamin da suke cewa sallah biyar su ne salloli masu yawa, to yanzu zai yi la'asar ɗinsa tukunna, idan ya yi la'asar ɗinsa sai kuma ya yi waɗancan biyar ɗin. La'asar ɗin jiya har zuwa azahar ɗin yau. amma sai ya yi la'asar ɗin. Itan ma fa idan lokacinta, idan idan idan in yace sai ya jiro su lokacinta zai fita ne. Amma inda sauran lokaci irin karfe kuɗin nan ne, ya samu kansa a ramukon, to ai ita ma ba zai yi ta ba sai ya jiro su, tunda tana da ita ma zai jiro su har ya zo ya yi ta da sauran lokaci. Ana magana in lokaci ya ƙure, to sai ya haƙura da ramukon biyar ɗin sai ya yi ta lokacin in ya yi ta sauran sai ya ramo su in sun kai biyar in ƙasa da biyar ne to sai ya jero ko lokacin wannan zai fita in sun kai biyar suka haura biyar daga biyar i sama to shine ba zai ba zai jero su ba sai sai yayi ta lokacin dan kar ita lokacin ta fita ɗayan zance shi hararren kuma shine idan sallah raka'a idan salloli hudu ne la'asar magariba isha asuba idan sun karu akan haka sun kai azhar to shikenan ba ba zai jera ba da, da ta lokacin idan kuwa suna nan a hudunsu to sai ya jero su da haka zance bi ne shine malam yace malam tazid ala khamsi salawatin matukar ba su dadu akan biyar ba biyar sai ya yi su yi ta shida amma in suka wuce biyar to sai ya yi ta lokacin sannan ya yi su idan lokacin ta zai fita fa in zadat alaiha ala ahadil qawlain al-mashhur in sun karu akan shid akan biyar a bisa ɗayan zantuka guda biyu shahararru a malikiya aw alal arba'i ko suka karu akan akan sallah guda hudu alal mashhur al-akhar akan ɗayan shahararren zancen duk zantukan sun shahara qaddimat al-hadira to yayi maza maza ya fara yin ta lokacin idza daqa waqtuha idan lokacin ta ya takura wa man zakara fa'idatan fi waqtiyatin wanda ya tuna kubutacciyar sallah fi waqtiyatin a cikin ta lokacin yajibu tartibuha ma'aha wajibi ne ya jera su tare fa in kana fazzan idan shi kadai yake sallah qata'a ya yanke sallah ma lam ya'qid raka'atan bi wad'i yadayhi ala rukbatayhi matakar bai kulla raka'a ba ta hanyar ɗora hannayensa akan gwiwoyinsa. Fa'in aka daha idan ya riga da ya ƙulla raka'a akan gwiwoyinsa, bi wasu ya dai ala rukubatai fa'in aka daha don ma'ilaiha ukura, to sai ya, wato sai ya tara mata wata raka'a, wato sai ya ƙara wata raka'ar wa karaja an shaf'in sai ya sallame a raka'a biyu. An gane karatun da malam yake nufi, abin da malam yake nufi shi ne. wa man zakara fa'idatan fi waqtiyatin wanda ya tuna kubutacciyar sallah yana cikin sallar lokaci kubutacciyar sallah muqaddara sallar sallar asuba yana cikin sallar azhar sai tuna bai asuba ba ko yana cikin sallar asuba sai tuna bai isha ba yanzu isha ta zama kubutacciya ya tuna ta fi waƙatiyatin a cikin sallar lokacin da ake ciki shi ne waƙatiya sallar lokacin da ake ciki yajibu tartibuha ma'a to wajibi ne ya jera su ya jera wacce kubutacciyar tare da wannan ta lokacin wajibi ya jera su don haka shi ne malam zai kawo maka yadda za a yi yanzu yana cikin sallah ne kuma wajibi ne ya jera su me mafita sai malam yanzu zai lissafo maka ko dai mai sallah shi kadai ne ko liman ne ko mamu sai ya fara da mai sallah shi kadai sai ce fa in kana faddan idan shi kadai yake sallah qata'a to ya yanke sallar yayi kabbara kenan zai fara sallar asuba sai tuna bai yi isha ba to kawai ya yanke ta sai ya yi isha an gane qata'aha ya yanke ma lam ya'qid raka'atan matakar bai kulla raka'a ba matakar bai kulla raka'a ba me ya kulla raka'a bi wad'i yadayhi ala rukbatayhi ta hanyar dora hannayensa akan gwiwoyinsa idan ya dora hannayensa akan gwiwoyinsa to ya kulla raka'a a wannan mas'alar ya kulla raka'a yanzu wanda ya riga ya kama gwiwa to ba zai watsar da sallah a wannan gabar ba shi ne abinda malam yake nufi balle in ya dago da karku balle yana sujada a ya riga ya kulla sallah don haka in haka ya wulakanta sallah ya fara manyan ayyuka irin waɗannan ha ba zai in ya riga ya kulla fa in aqadaha in ya riga ya kulla raka'a dhamma ilaiha ukhra to ya karo mata wata raka'a yanzu ya yi ruku'u sai ya tuno bai yi isha ba to ya ci gaba kar ya fasa ya dago daga ruku'u ya tafi sujada ya dago ya koma sujada ya dago ya karo mata wata raka'a wa karaja an shafi sai ya fita sai wato mana sai ya bar sallar a raka'a biyu abun nufi kun ga idan ya kulla ruku'u ko yana sujada sai ya watsar ai kun ga ya rushe babban aiki amma idan ya karo mata raka'a ya zauna yayi tahiyya yayi sallama ko ba komai yayi nafila sai ya fita daga shafa'i nan shafa'i da ake nufi daga raka'a biyu ba shafa'in dare ba na shafa'i da wutur shi duk dama shafa'i suna ne na na yawan adadin raka'o'i ba wai na wata sallah ce ta kamammiya ba da haka wannan ya fiye masa sai ya zama wannan raka'a biyun da ya yi asuba dai ta ɓaci yanzu ta koma nafila ya yi raka'a biyu sai ya tashi sai ya ishassa sai ya dawo sai maimaita asubarsa idan Allah ya kai mu sati kuma mala zai magana akan liman da kuma mamu ya za su yi in suka tuna sallah da ta wuce ba su yi ta ba Allahu ta'ala alam abinda muka yi daidai ubangiji Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan ya ce don Allah da fatan malam ya wani lafiya malam tambaya ta anan shine mutum zai iya sallah da riga mai hoton mutum kamar irin wanda 'yan siyasa suke yi ko mai hoto a baya ko a gaban rigar to baya kamata sallah da tufafi wadda yake da hoto a jikinsa musamman hoto irin na halitta mai rai wannan shi hoton wato bai takaita a iya abu mai ɗaukar hankali ba har ya shiga cikin hani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana labule ne mai zane abu afwan yadi yadi ne mai zane mai kyau abu jaham ya ya, ya, ya kawo masa ya saya a wajen abu jaham ya yafa shi yana sallah da ya sallah ya idar sai ya cire shi ya nade shi ya ce ku ɗauki wannan yadin ku mayar wa Abu Jahal ku ce ya kawo min yadi nau'i kaza wannan zanen da ke cikinsa yana ɗaukar hankali na sallah to wannan zane ne fa wanda ba hoto ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda da wannan zanen tunda har ya har ya saya har ma ya fara amfani da yadi amma a cikin sallah sai ga zanen yana ɗaukar hankalinsa sai ce amayar to kaga wannan ya nuna cewa kenan abin da zai ɗauki hankalin mutum a cikin sallah sawa'un zanen riga ne tasa ko ta wani ko zanen shimfiɗa ne ko zanen masallaci ne to ba a son sa shi sa yanzu irin wannan masallacin ba za a je kungurumin ƙauye da ba su san tiles ba ba su san pop ba ba su san tandaliya ba a je a girka musu shi sallar za su kare ta a ɗaga kai da kalle-kalle abin da ya samu muka zama daidai da irin wani masallacin saboda mun riga da mun saba da waɗanda ko ba a cikinsu muke kwana ba mun saba da su ba za su zama mana abin ɗaukar hankali ba to kaga ba riga mai hoto ba ko mai irin zanen nan kaga a bayan riga an rubuta an rubuta an rubuta ba abu nan drop ba ko an rubuta eto ko an rubuta wani ga sunan dai kala-kala ko real madrid ko waye haka ko wani rubutu ban cika san takarda bayan na gaba eh an gane so a irin irin wannan rubutun kai a bayan ka yake amma wani kuma yana bayan ka sai wani ana sallah sai kama karantawa to kaga ka ɗauki hankalin wani da zanen da ke cikin rigarka to kaga wannan a ɓangaren masu zane ba su abu masu rubutu a jikin tufafinsu a bayan riga to wannan ya kamata su yi hattara cewa suna cutar da masallata da ke bayansu kuskure ne to shi kuma mai hoto daɗi ne akan wannan daɗin kuskure ne ya daɗu laifi ne ya daɗu da shi kansa shi kuma hoto annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo gidansa ya dawo daga tafiya na na'isha radiyallahu anha irin ƙoƙarin mata ɗin nan mai gida ya kusa dawowa a ɗan gyaggyara ɗakuna a ɗan gyaggyara abubuwa na ɗaki sai ta samo sabon labule mai hoton doki ya yi sufa sai ta lankaya yana shigowa ya ce mai nake gani wannan kuma aisha ya ce ki yaɗe wannan labulan ki kyakketa shi ai mala'iku ba sa shiga gidan da yake da hoto ko kare na aisha ta cire wannan labule ta kyakketa shi. To, kaga wannan ya nuna cewa shi, kaga mai zane manzan Allah ya yi, mai abin mai rubutu, ko ce mai ado, manzan Sulaiman hasa ya yi, amma da yake adon ya nemi ya yaudarar da shi a sallah ya mayar. Wannan bayan na cewa ya haramta mutum ya sa yadi mai ado ko mai zane. amma mai hoto kuma ba mayarwa aka yi ba kuma yana gani bai yi jinkiri ba kawai umarni da aka yaga shi da haka ba daidai ba ne ba irin waɗannan tufafi masu hotuna ko a tumbi ko a gadon ko a baya duka kuskure ne ko a zannuwa duka wannan kuskure ne ya kamata a guji irin waɗannan musamman yin sallah da da irinsu kuma ko da rangwamen da malamai suka yi sabani akai na batun abin da ya shafi hoto akwai sabani akan hotuna na kamara wanda kamara ta dauka da irin wanda bidiyo ya dauka yayin da waɗansu daga cikin malamai musamman malaman zamani suke ganin halaccin irin wannan to amma shi irin na riga ba zai shiga wannan layin ba shi irin na riga shi buga shi ake zana shi ake yankara shi ake yi don haka kaga shi kamar kirkira ne aka yi kamannin aka, aka, aka zana aka yi wanda kuma irinsa ne annabi sallama ya nuna kishinsa ya nuna Allah ta'ala yana fushi da irin wannan kwatance da ake yi ana kokoyonsa rage cewa ranar alkiyama Allah zai tashi masu irin wannan aiki ya umarce su a zo a kawo musu hotunan da suka zana a zo a jibga musu Allah ya umarce su ya ce kowanne ku sa masa rai in za ku iya tunda ku ma gwanaye ne haka ya hatara da irin wannan hoton baya daga cikin hoton da yake da wani sabani na na na amfani da shi balle ma har sallah amma wannan kuma duk da haka ba zan ce ba sallar ba ta yi ba shi wanda ya sallah da rigar ba zan ce sallar ba ta yi ba tunda ai ba rigar ce sallar ba sallar wasu ayyuka ne kuma matuƙar yayi waɗannan ayyuka sallar su za ta yi inganci sai dai kawai raunin lada da raunin daraja a wajen Allah subhanahu wataala wannan yace ina cikin kasuwar shanu ina kasuwanci sai lokacin sallah yayi to amma a kusa da ni babu abokan jam'i kuma in na tashi na bar kayana to da matsala to shin zan yi sallah zan yi sallah ta ni kadai ba sai da jam'i ba to ita sallar jam'i kamar yadda muka sani sallah ce da akwai waɗanda suke uzurinsu karɓaɓɓe ne daga cikin masu uzuri da za su iya fashin sallar jam'i akwai irin uzurinka wato tsare dukiya wanda yake kan dukiyarsa kuma idan ya kau bashi da wata mafita idan ya kau kuma zai iya cutuwa to shari'a ta ɗauke masa sallar jam'i ya gajin dukiyarsa ko da ku zai sallah shi kaɗai ne in banda dai ya yi asarar ladar sallah a cikin jama'a bakacin ladansa ya yi gadin dukiyarsa da haka uzuri ne daga cikin uzurori da ake iya saurara wa mutum a sallar jam'i kana iya sallarka amma karka rike abin kuma da sakaci ta yadda zai zama ko kana da masu kulawan ma kasan fatawa kawai sallarka za ka yi a wajen a'a kullum ita shari'a mutum yana ƙoƙarin ne ya ga cewa ya yi abin da ake bukata ba zai koma dama-dama ba sai idan bashi mafita. mafita to duk sanda ka san mafita akwai dillali a wajen ko akwai wanda kuka saba harkokin a wajen ko rabuwa za ku yi wasu su je su yi jami'i musamman ma jami'i irin na zamanin nan masallatai kace kace kowanne da lokacin su to wanda wasu suna zuwa wancan masallaci ne wasu suna zuwa wancan wannan duk za ku iya saboda kowa ya samu wannan falalar saboda irin wannan harkoki na rayuwa ba na kare bane lokacin da kaga sun kare kai ma ka kare to kaga ba za ka biye musu ba ko yaushe kana tauye ibada a samu wasu masu tafiya masallacin can na karfe ɗaya su yi jam'i wasu kuma suna kula da dukiya sannan a samu wasu masu tafiya ɗaya da rabi su je su yi su kuma waɗancan sun dawo suna kula da dukiya yanzu na muka karanta yadda ake sallar tsoro saboda kowa ya samu wannan shine mutum yana yi wa kansa tanadi bai sakankance ya bar ladan sai na ta lalacewa ba har ma abin da bai uzuri ba ya zo ya shiga ya sa shi asara Allahu alam to wannan ne wacewa ya ce ya tashi a bacci sai ya ga wandonsa a jike kuma ba shi da kayan da zai yi sallah a lokacin sai ya wanke wajen sai ya yi sallah da kayan yaya hukuncin sallata sallata yi mana mana yi sallah a jiki kenan ko ai ba matsala inda ka riga ka wanke inda ba ka da ikon wankewa ma ba ka da ruwan wankewa ba da zaka haka zaka yi sallar da najasar da wandan a jikinka da ka cire shi kai tsirara gwanda ka yi shi da da abin da ka gani a jikin nasa to haka ne abin da ka yi daidai ne Allahu a'lam to anan gaba ina ce mun gama kawai sallah ba so da Allah ya kuri ba zai yi hannayen sun yi yawa ba zai wancan shi fara daga na mal wa alaikum salam na eh haka man nayi bayani ba mai yawa ka dan yawan cikin tunani ne lokacin da nake bayani eh da cewa idan mutum zai yi rama sallolin kwanaki yinin yake jerawa ba sallolin ba ba ba wai asuba zai jera ta kwana biyar ba yinin zai jera in yayi asuba yayi azhar yayi la'asar yayi magariba yayi isha rana ɗaya kenan sai ya sake asuba azhar la'asar magariba isha kwana biyu kenan asuba azhar la'asar magriba isha kwana uku kenan haka zai bi sallolin kuma ba a dora masa cewa sai ya dauko to wannan ta ranar asabar kenan wannan ta ranar ladi kwana biyar ya sani na haka kawai ya sallar yini yini yini yini yini biyar shi kenan eh haka ne abu ne kuma du eh yace marar lafiya wanda tsananin zafin ciwo yasa yana kamar mai bacci ko suma to lokacin da ya farfado ya zai shine zai yi sallah hukuncin sa hukuncin mai bacci sannan marar lafiya wanda shi kuma tsananin ciyo ya sa bai samu nutsuwar yin sallah ba har lokacin sallah ya wuce da hankalinsa da komai amma zafin ciwo da tsananin ciwo ya hana shi yin sallah ya zai to irin wannan irin su ne waɗanda muka rasa musu mafita kamata yayi ai counseling ɗinsa kamata yayi ai tunda aka ce wanda yake cikin yaki yayi sallah an- shari- shari'a ta nuna maka cewa za ta iya maka rangwame ta daga ma kafa a yadda ka cankai dan haka lokacin da yake mutsu ko yake jin zafin ciwon a umarce shi yayi sallah wannan wayo wayo da yake cewa din inda fatiha ya karanta ya fi masa ko ba haka ba za a ga mutum yana da yana da bakin ya ta salati ya ta irga 'ya'yan gidansu ya ta wayo yana da kuma ƙarfin da zai dinga shura mutum biyu mutum uku to amma kuma sai ka ga a hakan ɗin da za a yi counseling ɗinsa a gwada masa cewa ya yi sallah a hakan ba a ce sai ya tashi ya yi ya yi ya yi ruku'u ya yi sujada ya yi waye ba to da wannan shi ne ya fi amma in har ya zama bai samu ba a council din nasa ba hakan har ya yiwu to sai ya koma wajen malaman fiqhun nan da suka ce ya rama sai ya rarrama su eh ya tanada su a fayil a gani Eh, Allahu a'lam wala wannan mun yi magana akan su a wani karatu wanda duk baya sallah ko saboda ya riga da ya san wajibcinta amma kuma baya yi ruwan da kuma shi bai ma sani ba bai ma san matsayin sallah ba sai daga baya zo ya sani tun mun yi magana a kansu wannan daga lokacin da duk mutum ya tu da wancan wanda ya sani din daga san da ya tube koma sallah shikenan wannan wanda bai sani ba daga san da ya gano ya sani ya shiga sallah shikenan duk ba mai rama sallah a cikin su eh ba mai rama sallah a cikin su Hmm, na'am sallar yaki idan liman ya taso ya tsaya zai ci gaba da karatu ne ko zai tsaya ne sai mamun sun zo yi karatu an sa ne zai ci gaba da karatu ne me zai yi tunani zai ta yi karatu zai yi abinsa ya yi ta karatu ya yi fatiharsa ya yi ta karatu har sai sun gama shiryawa kuma do ya ce lokacin da mutum yake sallar azahar sai tana da ya asuba ba ya riga ya kulla raka'a sai aka ce ya ƙara ɗaya ya ce ba zai iya canza niyyar ba a lokacin ta koma asuba ko? ai ba zai iya ba wadda niyya ana yin ta kafin aiki ne ai an riga an fara aiki to kuma niyya niyya kuma ba hali a yi ta ana cikin aiki eh na mala musala irin waɗanda suna bacci an tashe su ma sai su ki tashi har kamar sallar asuba sai gari ya waye kuma an tattashe su sun ce ai bacci suke sai su tashi al'amarin sai na wajen ubangiji ai Allah ya sani in mutum bacci yake yi in ba bacci yake baki yayi Allah shi ya sani mu za mu masa hukuncin mai bacci in ya tashi za mu ce ya sallar asuba amma da gaske baccin yake yi ba da gaske bane sai an je kiyama eh ayat al'amarin ubangiji sauki ai dadi ne dadi da dushi kowa ya san matsayinsa mu iya matsayin mu kenan bacci yake yi yawwa hakikanin lamarinsa kuma sai an je can a to ya zaka da shi ya ce ko da ya kasance kullum haka yake zai ya zaka da shi duka zaka mara ko bai saka ba za ya ka ji ka tashe shi ne ko ka kace masa kai kafiri ne to me wanda shi zai zai gari ya wara ta fito sannan yake sallah mun yi magana a kansa yanzu magana ake wanda aka tashe shi yana bacci yake yake bacci yake amma wanda shi kullum sai gari ya waye rana ta fito yake sallah an yi magana a kansa wayannan matsalolin suna suna nan jikin suna nan kuma ya zami da su ba da muka iya da su kai ba alkali ba kai ba dan sanda ba kai ba shugaba ba kai ba ya za ka yi kawai ka yi ka ji da kanka kai na'am malam kai ne na karshe ko insha Allah wannan kuma wani abu ne daban mutum yana sallah yana zai sallah azhar sai ya samu mai sallar la'asar sai ya bi shi shikenan ba komai da ya azhar bai samu ana la'asar sai ya kabbara ya shiga da niyyar azhar shikenan yayi azhar eh wannan ba matsala subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik